أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم والعاجبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم إدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق ومر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقي على زالت إلى الأولى راجعة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المقتول وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الكاسي ورضي الله تعالى عن دوس الأدواسي قلب الأبنادي فريد دهره على الإطلاق حاتم الأتمين أبو إسحاق على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والسكر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية من جاه رسول الله ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المهدر والتحت في بنظرة تأتي لنا بالذكر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واسع الجاه مبتغى هو الحب فاعلم للمحبين حالته تهاد بأسرار الهوى وهي تشهد ولا سيما لو كان حبك سيد حبيب إله العالمين محمد تجلى له الباري ليظهر شأنه تعرف فيه الحق يا نئم مرشد فيا نئم محبوب ويا نئم مصطفى ويا نئم معمول ويا نئم سيد تبارك ربي والحبيب حبيبه وهاتيك أمداه لياسين تنشد تجاوز تجاوز الصديق بحب محمد ومن شوقه قدام في الناس همد وبالهرب فنال الخلافة بعده فسار على ما يرتضيه محمد على أقربه فاق الرجال بهده هو الهد صديق لقاه ومسند فوالله حب المصطفى وهو ثابت وكان كالشمس بالمهبة توقن ومن مثله في الحب ليس له سوى رفيق له في الجار نصرا يؤيد بدوت لنا في كل شيء حقيقة وغيرك غيب والسوى ليس يشهد توسل توسل بخير الناس ذاك محمد يجيس لمن ناداه في حين ينجب عليك صلاة الله ثم سلامه سلام محب قلبه يتوقد توسلت يا ربي بجاه محمد سألناك فتحا دائما يتجدد وعبد جهول مذنب متعرف بأجز وفقر واحتياج أن يسند وهيا بنا يا أصدقائي إلى هنا هناك مقام المصطفى من يمجد ولولاه ما قامت سماء بذلها ولا الهر لا برق يضيء ويرعد عليك صلاة الله ثم سلامه salatan biha ta haƙiƙu man kana yaqsidu alayka salatu llahi summa salamuhu salatan biha yulil inayati ahmad alayka salatu llahi summa salamuhu salatan biha nasul jinan wa nakhlud alayka salatu llahi summa salamuhu salatan muhibbun malgadatu tujaddidu alayka salatu llahi summa salamuhu salatan wa taslimun lahu yatajaddadu عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة تقل أسواء والشر تبعد عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها نهايا دواما ونسأل عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة ترين الحق فالحق أنشد عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها صعب نراجك وأحمد عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها نسلي وسهرية يهمد عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة تركني المعاني وتسأل عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة تقيني الفئل من كان يحسد عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة تثبتنا فلا نتردد عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة عظيم القدر في الضيق منجد عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها الأعداء للبعث يرتد عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها يدنو للقلب لقلبي محمد عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها سيري لطه تسجد عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها تيسير عيشي فيردد عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها حب الرسول مجدد عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة لنا كل حقائق توقد عليك صلاة الله ثم سلامه يكون طعامي وشرابي وطرفي عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها إشكية حبيبي يجسد عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة تكين السوء من يتهود عليك صلاة الله ثم سلامه بها كيدهم في النهر يتسدد عليك صلاة الله ثم سلامه تجب دعوتي والنسب منك تعين عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليم تكون لنا يد عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة تشرفنا وبالسر تمدد عليك صلاة الله ثم سلامه وآد وساد هم بدور توقد حق قدره ومقداره الأزل نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتم جميع مرادنا وأن يسهل لنا الحياة والممات وأن يجعلنا من المتقين أحيارا بجاه الممدوح وهو سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم muna yaban manzo Allah muna tawassuli da shi ba dan komai ba saboda abinda muke nema Allah ya tabbatar mana maqsidinmu kun san mu ne kuntum hayra ummati ukhrijal lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ma'ana hayra ummatin ukhrijal lin-nasi wa kuntum awwaluna wal akhiruna matsayin manzo Allah shi aka bamu mu ne mu ne akhiru amma kuma mu ne awwal eh amma manzo Allah huwal awwal aka ba manzo Allah huwal akhir manzo Allah huwal awwal kuma huwal akhir mu ma al'umma sai muka samu wirasan mu zama mun samu awwaliya mun samu akhiriya amma yaya yazo awwal akhiru na manzo Allah awwal akhiru namu yaya aka zama haka manzo Allah shine awwalu awwalu khalqillahi wa ana awwalu khalqillahi alallahi wala fahari wala fahara shine farkon halitta a wajen Allah babu alfahari wannan shine dalilin kasancewar ismillahi bismillahi ismillahi bismillahi wato alifin Allahu alastu bi rabbikum ba ni na yi ku ba ba ni ne ubangijinku ba a a da alif Allah ya yi magana wa halitta gaba ɗaya ba ɗin shi ne bali an tarabbuna e kai ne ubangijinmu to ba ɗin wanda ya amsa wane ne sayidul wujudi alifun ba'un haka ba gani alifun ba'un jimun dalun haka za gani ko abcd ma haka zai ja ka a zulmani ba balle nurani abajada alifin ba'un ko to in aka ɗauke shi a haka to kaga ashe alifun Allah da ya yi halitta wa ya fara halitta ba to ba din wace hadara ne a nan sayyidina wa maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi yasa manzon Allah yake cewa bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu duk abin da ya kasance da ni ne duk Allah ya yi kauni kauni gabaki daya Allah ya yi ta ne da ba wato digon ba din nan a jikin manzo Allah ake nufi bi kana ma kana da ni komi ya kasance wa bi yakunu ma yakunu duk abin da kuma zai kasance da ni zai kasance an gane an gane abin da ake nufi bi kauni rasulullahi abdan abduhu manzala shine bawan Allah saboda haka da shi ne komi ya kasance kuma da shi ne komi zai kasance saboda haka manzala wa huwa awwalu khalqillahi shine farkon halittar Allah babu wani abu wanda kake ji ake cewa Allah ya halicci farkon halittar Allah alamu lahu ruhu dukkan sunan annabi Muhammad duk sunayen da annabi Muhammad domin da kalamu da ruhu da komi ya aka ce kalamu ka yi rubutu sai ce me zan rubuta kaga uktub aka ce masa ayyuhal kalam uktub ce to me zan rubuta to abin da ake nuna maka dai annabi Muhammad eh annabi Muhammad ne in karatunka bai kai ka gane nan wurin ba to ka bi a hankali a hankali karatun yake shiga wani ka gane da wuri wani kuma sai ka yi salatul fati da yawa wani karan farko za ka gane wani kuma duk abin da za a gaya maka ba za a gane ba to in kana son ka hallar muzin salati ake yi wa annabi in kai salati wa manzo Allah kai salati wa manzo Allah sai ka sa karatun a gaba sai ka sake jin karatun mun bayan manzo Allah haka ne man allamaka harfan min al-ilmi faka annama abuka fi din in sha'a ba wa in sha'a astarak wa in sha'a atak wanda ya sanar da kai wani harafi na alqur'ani wani harafi na addini to ka zama bawan sa cikin addini in ya so ya sayar da kai in ya so ya bautar da kai in ya so ya yanta ka to kaga baya kuwa ai baya duk waye malaminsa ba annabi Muhammad bane saboda haka kowa annabi Muhammad shine malaminsa babu wanda ya fita daga ilimin annabi Muhammad babu shi babu wanda ya fita daga ilimin annabi Muhammad to daga nan ne zaka iya ganewa ga yanda wasidan abin yake zuwa min ila to ashe bi kana ma kana dani ne komi ya kasance wa bi yakunu ma yakunu kuma dani ne komi zai kasance in kana son ka gane awwalu halikin lahi farkon halittar Allah manzan Allah ne manzan Allah ne ƙarshen abin da za a gama manzan Allah ne domin tashin kiyama da ba za a yi idan aka zo tashin kiyama me ake nunawa akwai wani mala'ika da yake akwai wani annabi da zai iya motsi sai ana nuna maka shi ne ana maka shi ne idan an gama mai manzala yake faɗa ana zuwa wa wuta da jahannam ana zuwa da jahannama ranar tashin kiyama tana hargitsi tana tada hankali kuma tana nunawa za ta iya zuwa ta ci mutane ba a lokacin mala'iku dubu saba'in kowane tana da tana da ragaba dubu saba'in za a zo da wutan jahannama mala'iku dubu saba'in saba'in su dubu saba'in suna riƙe da ita amma ta yi yunƙuri sai ta yi kamar za ta ɓaci manzo Allah sai a nuna ya nuna wa mutane matsayinsa sai tashi ya zo ya same ta ta fi ƙarfin mala'ikun amma manzo Allah zai kama ta da hannunsa mai albarka shi kadai ya kai ta gindin al'arshi ya daure ta ya ce baya son ta tsoratar da mutanensa a lokacin ta lafa a lahira dama haka ne an shi kullum aiki yake mana shi ne rashin sanin san ya zamo damuwa ai saboda wanda baka san ya maka aiki ba ai ba ka bar godiya to abinda yawan maulidan mu da sauran abubuwa kira yake akan manzo Allah dan ka gane me ake yi a gane domin malamai nawa ne a duniya ai ba su da yawa kamar yadda masu kuɗi ba su suka fi yawa kamar yadda masu mulki ba su suka fi yawa to me yasa ake sa mai mulki ya mulki mutane me yasa ake sa mai kuɗi ya sarrafa waɗansu ai an san da suke da bukata a ƙarƙashin su sun fi su suka fi yawa to wannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama duk abin da zai yi shi yake taimakon al'umman ta ko ta ko ina to idan aka kawo manzo Allah kaga ranar tashin kiyama yadda Allah zai yi bayan an kawo wutar jahannama ta koma shine mai ishirin yake cewa fada a kauna kuffari asabahu jinnatu ku daina maganan kafirai da suke cewa aljani ya shafi annabi wa ma huwa shi ba nun wal qalami wa ma yasdun ma anta bil imata rabbika bi majnunin da Allah yake fara ce shi aljani bai shafe shi ba wa ma huwa illa min jahannama junnatu shi garkuwa ne na wutan jahannama ba aljani ba jinnatun jinnu junnatun garkuwa kaga yaya aka yake tsare abin ana tsarewa ne saboda ka gane annabi Muhammadin idan an zo nan manzo Allah bai zai yi zai zo yi sujudi in ya sujada ubangiji zai ce saltu da washfa'atu shfa yau ba ranar sujudi bane saltu da ka tambaya abin da kake so a baka shine wala sawfa yudika rabbuka fatarda din wala saufa yudika rabbuka fatarda saltu da washfa'atu shfa ka tambayi abin da kake so kawai ya rasulullahi ayi maka kuma ka nemi ceton ayi maka kaga huwal awwalu huwal akhir yayi maka komi kaga ashe bi kana ma kana wa bi kun ma yakun komi da manzon Allah aka fara kuma komi zai zo ne a jikin manzon Allah shi ne awwalan akhiran to mu mu ne awwalu halqin lahi duk wani annabi yana shigar da mutanensa aljanna ne duk wani annabi zai wuce ne al'ummarsa su bi shi a al'umma suwaye na ƙarshe mu ne amma wajen shiga aljanna mu ne na farko kun banci abin da ake nufi kun ga awon afiru ke nan mu ne na ƙarshe wajen zuwa domin annabi isa ya riga mu annabi musa ya riga mu annabi ibrahim ya riga mu annabi nuhu ya riga mu annabi idris ya riga mu duk kowa ya san haka ko to amma mu ne ko farkon shiga aljanna saboda aikinmu ne ba aikinmu ba ne mu ne awwalu man yadkhulu aljannata bi zumratihi fi zumratihi mu ne farkon wanda za mu fara shiga aljanna annabi ibrahim da sauran duk annaba wannan ba wanda zai shiga aljanna sai mun shiga kaga awwal akhir kenan saboda haka Allah ya ba mu wannan kujera saboda annabi Muhammad domin ba da annabi Muhammad ba ai bazai yi ko ba zai yi ba tunda kowa sai an gama tukunna a ce kowa bayan mun gama shiga tukunna su kuma ce to su shigo su shigo su shigo amma mu ne farkon zumra shi yasa banza Allah yake cewa ati babul jannati yawmal qiyamati dan zo kofin aljanna ranar tashin kiyama fa astaftihu sai nema a bude sai ya kulu lahajin mai tsaron aljannan sai ya ce man anta waye kai sai ce muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ce annabin ne sai ce bika umirtu Allah abtaha li ahadin qablaka da kai aka hore ni kada in buɗe wa wani sai kai to in manzo Allah ya aka buɗe to mu ko muna cikin zumratul ula insha Allah daga cikin wannan karafan mu ma za mu shiga sai an gama shiga tukunna watakila a ce to annabi Ibrahim ya zo tukunna a ce annabi Musa ya zo ko a ce annabi haka dai a haka dai za a tafi amma sai mu mun fara kaga mu ne awwalu mu ne akhir mu ne akhir mu ne awwalu saboda haka manzo Allah sunansa ne awwalu akhir awwalu akhir sunan manzo Allah ne saboda haka ashe kenan an yi mana kyauta kyautar da bamu santa ba an mana kyauta wanda bamu santa ba eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu abin da zamu iya ra'ama masa da shi gashi kullum ana mana targibi akan salati da Allah salatin ma ya karu ya karu ko har yanzu ana tsalle to kaga ko ba komai idan da za mu rufe mu yawaita salati wa manzo Allah na rantse da Allah sai an karkashe mu tukunna kafin bala'i ya dinga zuwa shi yasa muke cewa amanan duniyar gabaki daya yana hannun yan dariƙa ne amanar duniyar na hannunsu amanar zaman lafiya ai komi yana motsuwa ne da zunubi kun ga zunubin da yake faruwa a cikin al'umma yanzu ai yana da yawa to abin da yake kashe zunubin kwanaki nake wani itla'i sai na gane maulidin da ake yi na manzala daga shekara ya yi yanayin fitowa da aka yi aka nuna taron annabi muhammadu yana nunawa za a samu sauki wannan kawai wannan kawai wallahi yana nunawa za a sami sauki farin cikin samuwan annabi wanda yana nunawa za a sami sauki amma kowa ya je ne ya koma gida a bai ba ai babu wanda ya kamata a yi murna da shi kamar samuwan annabi Muhammad babu babu to yin hakan ga shi nan alwanun ta'amun mutanawi'an sharabun asirun wa ma su zalika mutanawi'a kowa yana yin nasa in aka tambaye ka yanzu foundation ɗaya da aka duba kai da budurwarka budurwarka wannan dai budurwar ta ka wanda ka santar nan ba ko za ka aura ko ba za ka aura ba wani irin garanti wani irin targaɗa ne ba ka yi in kana da yalwa me za ka yi wanda ba za ka yi don ka faraita masa rai ba akwai kowa in ya tsaya akan iya budurwarsa kawai ya isa ka gane girman annabi Muhammad a iya budurwarka kawai ka ga idan tana da tana motsi sai ka ce ka tsare mata tana motsi za ka biya waya take so wallahi wayanta ne faɗa kwata ce waya subhanallahi to ya za a ya ce ya ci sikirin ta ce ko ba shi sai ya haɗa ko ba haka bane saboda ya yi video call da ita ya shiga tashin hankali ya wannan lokacin to in ka yi da auren da za ka yi da komai da komai ai foundation in kana yin foundation don ma mutane western education ya ɗauke musu hankali duk sun bar abin da ya shafi addini abin da ya sa kuma ake ta shan wahala ke akan western suke tafiya ba addinin ba kuma addinin ba a san shi ba an yi nesa da shi ba a san shi ba da an san shi to za a san annabi muhammadu da an san shi za a san annabi Muhammad to wannan hidiman da kake yi mata har komi da komi in aka yi aure ina ganin ana samun masu hankali suna walima ana samun ko masu cocktail party ana samun masu kiran dj ana samu kuma a gidan ka rasa wanda zai hana wasu sun fi ƙarfin uban ko yana da ra'ayi kuma in ba a yi ba matar ta da tashin hankali wannan duk shin da wanda ya yi walima da wanda ya kira DJ ko aka yi cocktail party wanne aka saya ma auren albarka. To ya aka yadda a faɗan baki, yaya kuma akan ƙauyenci ne walima a yanzu ba wannan zamanin ake ba, ai an bar annabi Muhammad kira. Menene an shirya a foundation ne wa auren kenan ko? wannan auren an yi masa furnishin kenan in dai walima ne an yi wa auren furnishin mai kyau saboda haka idan na zuwa a taka rawa ne da ango da budurwa da amaryar da ubanta ba a fito a taka rawa saboda a nuna western education rayuwa ta yi kyau kenan ko ko ba haka bane shi addini kauyanci ne amma ƙawancin ba shi ne zaman lafiya wannan ƙawancin domin abin da zai ja ku ku tsallake abin da annabi yake nufi ku kowa na ku wallahi ba a kaiwa ba a kaiwa amma na annabi habalul mutin ne habalun ne almati igiya ce mai ƙarfi ba ta tsinkewa to idan aka tafi da shi a wannan tsarin in ka saya in kai mata in kai wannan auren kai komi da komi condition kake yi na ganewa me ake ciki idan ka zo aka yi auren aka ciyar da mutane aka yi addu'a to ɗafa zai zama mai albarka idan zuwa da albarka musamman kuma a yi nasara kana iya ciyar da matan da kuɗin halal ɗafa zai fito mai albarka idan kuma sabanin kudin halal ne dan fa'ida zuwa a hargitse yake zuwa tun kafin a shigo shi a hargitse yake zuwa to idan aka zo da shi aka haife shi yana aihu ana aihuwarsa ana zuwa da shi duniya to an yi foundation fa mai kyau in mai kyau din ne in hargitsatsen ne kuma an yi foundation ne hargitsatse don hargitsatse ne to abin da zai biyo baya Allah ya kiyaye za ka ga mutum yana magana da ɗansa daban na ce matakin neman albarka kenan ɗa da uba ko hadisi da muka karanta muna mamakin ko kuma duk mutumin da ya wayi gari yana da uwa da uba ko ɗaya daga cikinsu bai iya samun aljanna ba fasukan fasukan a kora shi wuta a kora shi wuta ina ce haka ne to mai irin wannan fa baya kaiwa shi ne ɓata tsarin tun farko amma idan ya samu kyakkyawan fandishon ya tsaya akan fandishon ɗin yadda ake nufi to ɗan fa shi ne mutumin kirki wannan za ka same shi yana lura da iyayensa da tausayi da kuma hidima don baya ba za ta yanke ba insha Allah to wannan foundation din shi fa aka mana shi aka mana daga cikin al'ummar manzo Allah wannan foundation din da aka dauko shi aka nuna maka duk tsarin sa addinance idan ka bi shi wallahi ba za ka yi nadama ba ɗanka ba in ya wuce hanya sai ka ji an ce Allah babanka dai mutumin kirki Allah ya masa kaza kaza kaza kaza amma wanda za ka jawo a tsitsi ne maka ba. To, wannan da suna, suna ɗinnan da kuke gani, in an fito daga masallaci a zo a zauna ɗinnan a yi addu'a, alhairi ne. Abin da aka samu a ba mutane wani ya kira ya hayi ya tsaye, wani ya yi salati wa annabi, wani ya yi ƙulwallah, wani ya yi waɗansu adadai, ana zuwa sai a zauna. shi yasa muka bambanta wajen albarka a kan na bayan wanda ba a yi a kansu wanda mutum zai zo ya tare ka kan hanya ya raba maka minti a leda wai ya wadatu kuma ƙarya ne akwai yaron da ya zo duniya shi kadai taransa aka yi akwai wanda sai da ya zo duniya tukuna aka masa aka masa saka na riga ko na mayafi a kafin ya zo ne ake samu kafin ya zo ne ba sai ya zo ba to haka tanadin lahira yake haka kuma tsarin da annabi Muhammad ya nuna shi yasa malamai suke cewa wa kam min sahihin mata min gairi illatin wa kam min min saqimin ashihina ila dari fa qad yusihu al fata wa yusbihu bahiyan wa qad nusijat akfaluhu wa huwa la yadri da ka ga mutum ya wayi gari safiya da yamma tangaran yana nan kamar lafiya amma wa qad nusijat akfaluhu wa la yadri an saka likafaninsa amma bai sani ba wannan ya za ka yi ka koma wa Allah lafiya sai ka duba irin tanadin da aka yi maka kai aka zo da kai duniya kai ma ka ci amana ko ka rike na iyayen kai ma ka bi kan dalwale ko ka fi iyayenka fahimta ka kauce ka yi irin naka saboda wayewa da kusan abubuwan da zai ke faruwa kenan a cikin rayuwar society din abin ya rikice da yawa ba mutum ba a ba fuskantar inda ake ciki har ma an kai level din da in ka ji ana magana akan mazala sai in samu ƙauyanci ne yan wayewa ba su suna ganin ƙauyanci ne yin magana a kawo hadisi mazala ko a kawo nasu su wayewa a wajen su shine technology waye kawo ci gaban duniya to su kuma nan masu technology suke ne ba ina ka ce ga wani scientist ya ciro wani abu a ce wa wanda shi ne jarumi amma ban san kuma duk wa'innan abin ɗayin shi ƙur'ani ba ne ƙur'ani komi da aka yi ƙur'ani ne lalacinmu ne ya sa muka kwanta baya kuma an danne mu ne da ƙarfin tsiya yanzu ku lura da islamic medicine da Allah kun san ko mutum baya ƙaunar Allah ya san bayyanar izala ne Allah ya sa islamic medicine ya ƙara tashi su kun garin koran malamanmu ne a kan koran malamanmu ne dukkan su suka zama bokaye su ba amma da sunan islamic medicine shi ne shine duk wannan islamic medicine wannan yake za ka ga in ka duba duk sirrin aina hannun malamanmu ne amma ba a iya modernizing ɗinsa ba tun da ba a modernizing ɗinsa ba da aka fito sai ga shi kowa ya fito yana iya ce aljani ba boka ba ne yana iya ba da maganin duk wani ciwo yana da maganinsa amma mu namu rashin yarda da Allah ne to yanzu ya wuce gari kaga irin wa'annan duk in aka lura ai da aka takura duk sai Allah ya ba su ta bangaren abincin su yawancin wahabiyawa abba baki daya da ga su ne akan wannan su ne kuma sirrin namu ne amma a wajen mu mushrikai ne kar a ga wajen iyayen mushrikai ne amma su sun tsabtace shi ya dawo halal haka ne saboda haka wayannan abubuwan ga baki ɗaya sai ka ga dukan hankali ne ake yi wa mutane wanda ka rasa menene Allah da yake jama'a mu dawo da hankalin mu mu fahimci annabi Muhammad wallahi ba abin da manzo Allah ya bari ma taraka shazatan wala fazatan bai bar wani abu kankani ko bai ba wani abin da manzo Allah ya bari komai ya ajiye mazalla ya yi magani da iska ma'ana yanayi kawai ɓangaren yanayi mazalla ya yi magani da shi ya yi magani da itace ya yi magani da rubutu rubutu wannan duk mazalla ya yi ya yi duwai nan a bayi uku duk mazalla ya yi kuma iyayen mu suna yi amma duk sunansu bokaye yawa bokaye amma da ya tsallake dawo wajen yan zamani sai zamo islamic medicine haka abubuwan yake jama'a in mutum ya lura da kyau zai iya ganewa to za ga asalin abin al'aslu nan ake koma mu lura da annabi muhammadu kuma mu lura da duk abubuwan da ake yi da aka yi mana shin an mana abubuwan da ya dace an yi an yi mana fiye da abubuwan da muke zato dama kuma ba shi muke sa kai a kai ba Allah ya ƙara mana son annabi ikhtilafi fi salati ala gharin nabi fasalin da muke ciki wasairul anbiya an yi sabani za a yi wa wanda ba annabi ba salati kuma za a yi wa wasu annabawa qala al-qadi wa faqahu Allah ta'amatu ahli al-ilmi mafiya yawa daga cikin masu ilimi muttafiquna ala jawazi salati ala ghairi nabi sun yi ittifaki ya halatta za a iya yin salati wa ba annabi ba waru ya ne bin abbasin an karɓo ruwaya daga abdullahi dan abbasin annahu qala ya ce la tajuzu salata ala ghairi nabi bai halatta a yi salati wa wanda ba annabi ba أعرجه بيهقي في شعب الإيمان وسعيد المنصور في سننه شين مناهل وروي عنه an sake rawaito riwaya kuma la yanbaghi salatu ala ahadin bai halatta ayi bai kamata ayi wa wani salati ba illa nabi ila sai annabawa kaga biyu kenan kaga la tajidu salati ala ghairi nabiyyin wato to ala ahadin kenan ghairi nabiyyin in ba annabi ba amma annabawa la yanda jin salatu ala ahadin illa an illa nabiyina wa qala sufyan as-sawri yuqra'u an yusalla an karanta ay salati illa ala nabi sai wa annabi wajadtu bi haddi ba'd shuyukhi sai in ji sufyan yake cewa na samu a cikin rubutun waɗansu daga cikin shirahanai na daga cikin mazhabin malik annahu la yujuzu an yusalli ala ahadin min al-anbiya bai halatta ba a yi salati wa ɗaya daga cikin annabawa siwa muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai dai annabi muhammad wa hada ghayr ma'rufin min mazhabi amma kuma ba a san hakan ba a cikin mazhaban maliki amma an ce an samu wani daga cikin shehanansa ya rubuta haka wa ƙarƙala maliku imam malik ya faɗa cikin mafsuba liya haya bin ishaq ya faɗa wa ya haya bin ishaq akrahu salata ala ghairi anbiya ni ina ina kin ayi salati wa wanda ba annabi ba وما ينبغي لنا أن نتعدى ما أمرنا به bai kamata gare mu yi tsallake akan abin da aka hore mu da shi ba wannan hafiz ibn hajar ya kawo shi a cikin fatar bani ya haya bin ya hayan laisi shi ya haya bin ya hayan laisi yana daga cikin imamu ahmad bin hanbali Yahaya bin Yahaya Laisi ɗaya daga cikin almajiran Imam Malik ne. Yana kawo kayawi riwaya shine Yahaya bin Yahaya bin Kasirin Laisi. Ahmad bin Hanbali ya yi tawassuli da rigar Yahaya bin Yahaya Laisi ya jika rigar rigan jikin Yahaya bin Yahaya Laisi ya jika rigan ya sha ruwan don neman albarkar ilimin da Allah ba shi na hadisi. Ahmad bin Hanbali. To, ya kenan? Ya jika rigar, ya sha ruwan saboda neman albarkar rigar da ya haɗu ne halle shi yasa. Saboda neman Allah ya yi ba shi albarkar bai rigan. ai an gane ta shi albasar dai tana nan ko ina tana nan waɗansu mutane sun zo jama zalla suka ce ya rasulallah mun zo maka daga wani gari ne mai nisa muna da fili muna son mu gina masallaci a garin amma mun zo ne muna neman ka ba mu sauran ruwan alolanka don mu je mu yayyafa a gurin mu yi masallacin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fada abi wa du'in aka kawo ruwan alola da aka yi alola manzo Allah ya alola sai sauran ruwan ba yawa sai ce ati ina ku kawo ƙwaryan sai manzo Allah fata falafi fili inayi yayi tofi yayi tofi yayi tofi sai ce ina go bihi ku tafi da shi sai suka ce ya rasulullahi ai zafin rana ma ya isa ruwan ya tsotse a cikin ƙoƙon kafin mu je garinmu saboda ruwan ba yawa sai manzalla ya ce iza wasaltum ila baladikum in kun isa garinku famadduhu bil ba'i ku ƙara ruwa a cikin kokon summa anshara sannan ku yafa wabdil masjida ku gina masallacin fa inna fihi barakatu albarkan yana da eh ce albarkan yana nan da yawa wasu abubuwa hayal ne yarda Allah zai yi shi kenan hayal ne shi kuma hayal wani abu ne wanda yake da ƙarfi wanda za ka dinga ganin kamar kana ganin mutum kana yin kamar kana ganin mutum kana shi ne ma'ana an ta'budu Allah ka annaka tarahu kamar ta Allah kaman kana ganin sa to yi kaman kana ganin sa idan ka kadarta gashi nan a gaban ka zaka iya ganin ka gane abin da ake nufi zaka iya ganewa me ake nufi hayal ne kuma wannan hayal din da yawan abubuwa da shi ke tabbata da yawa da shi yake tabbata daga shi ne za ka ga har abin da kake ganin sai ya fito maka gaba da gaba sai ka gani wani lokaci mafi yawa ru'yan manzo Allah da wannan ne eh ka san a hayanan wani lokaci za ka ga mutumin da baka zaton shi ya kullo maka kana kallon shi ko saboda farin ciki ko saboda tsoro sai ga shi kawai yana tunkaro ka har ya zo gabanka baka san ya zo bane baka sallama ba baka san yayi ba ana samun haka to wannan hayal ne wani kuma za a riya abin kawai ka riya ga abin ya zo ko yana zuwa sai ka ji kamar wasa kana waiwayawa sai ka ji abin duk a hayal ana samunsa wani alam ne na hayal shi kuma alam ne mai zaman kansa to a wannan alam din ne yawancin ake ganin annabi Muhammad sannan kuma sai ya shi alamu sabitun tabbatacce ne shi din ne kamar su kuma yadda za ka yi ko ba yadda za a kare tare da ka kasa magana ka yi shiru kamar mai ciwon haƙori in ka tashi za ka yi magana kana tsoron da a kare ta kai dai ka ce ka yi shiru kawai to akwai abubuwa da yawa wanda suke faruwa a irin wannan ahmad bin hanbali wanda ya sha rigar yahya bin yahya bin kasir laisi shi kuma ɗansa abdullahi bayan wafatin da ya zo zai koma ga Allah sai ya ce kar a sa shi a makabartan baban shi sai ga babanka ga irin matsayinsa ce a na taɓa samun riwayar an binne wani annabi a wani makabarta a mai da ni wancan kabarin kana kawun nan ya taɓa samun labarin an binne wani annabi a can to a kai shi gurin da aka binne annabin kana kawo shi wajen baban shi to wa'annan abubuwan in ka zo ka duba ne ga to ya kaza kaza ga shi ne dai haka abubuwan Ahmad bin Hanbali yana girmama Imam Shafi'i matuƙa Imam Shafi'i ya bar Madina ya bar Bagadaza ya koma Misra na sha faɗa muku wannan kissa imamu shafi'i ya bar da ke shafi'i shine direct din almajiri yana da cikin direct almajiran malik domin a dare ɗin ya haddace muwaɗa malik shine dalili yake cewa shakautu ila waki'i su ihibzi fa arshadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma fadlan min ilahi wa fadlullahi la yuqali asi shi ne shi kuma shi ne malamin ahmad bin hanbali ahmad bin hanbali shi ne malaminsa maliku shi ne malamin shafi'i shafi'i kuma shi ne malamin ahmad bin hanbali abu hanifa maliku bai karatu hannunsa ba shi kuma almajirin jafaru sadiki amma zamaninsu ya kai lokaci kusan shi abu hanifa shekara saba'in bayan hijira kafin shi maliku kuma shekara casa'in da biyu shekarar da aka binne ana cikin maliki to siran yanayin abubuwan aikin da suka yi wa addini da yanayin yadda abubuwan yake gudana shi shafi'i ya koma misira a misira ya yi wa fati na je kan kabarinsa na ziyarce shi yana kusa da rabi'atul adawiyya kabarinsu layi ɗaya ne anguwa ɗaya ne da da rabi'atul adawiyya da imamu shafi'i da amur bin asi gwamnan misra da wanda ya kawo nafi hukumata bin amir hukumata bin amir juhaini duk kabarinsu su biyu dinnan kabarinsu ɗaya ne sahabban mazala radiatul adawiyya tana waje shi kuma imam shafi'i yana nesa kafin a zo gurin imam shafi'i bayan wurin akwai nafisatu saliha nafisatu saliha ita ce wanda ta yi sauka dubu shida a cikin kabarinta kafin ta rasu kowane lokaci shafi'i idan rashin lafiya ya same shi zai ce a je wajen ta ta yi addu'a kafin ɗan aikan ya dawo ya warke ranar su ne je jiki yana nan yadda yake ɗan aikan sai ta ce masa ka ka ce masa ya yi haƙuri wannan shi ne na tafiyarsa nafisa ya yi haƙuri wannan shi ne ciwon da zai koma ga Allah sai ya dawo ya gaya mata ta gaya masa ya gaya masa ka yi haƙuri wannan cutar yadda take kenan sai ta ce sai ya ce to ya ba da wasiya idan ya rasu ita nafisatu saliha ta sallace shi imamu shafi'i sai ta ce ba ta da lokaci amma limamin masallacin juma'a na alƙahira a wannan lokacin shine shehu yaƙub ya masa sallah a madadinta ba ta da lokacin da za ta fito waje amma idan an gama masa sallah kafin a kawo shi kabarin a zo a wuce da shi ta kofar gidanta ya ishe shi a wuce da shi ta kofar gidan ya ishe shi imamu shafi to kaga shi ne shehu ibrahim yake faɗa wa malik wannu umana ahmad kulluhum kaza shafi'i laulahu mu a zalaman ukuku eh wa malik wannu umana da imam malik da abu hanifa shine al-umar ne ahmad da ahmad bin hanbali kulluhum kaza shafi'i haka nan imam shafi'i laulahu mu ba don wa'innan ba a zalamar uhudu da duniya ga baki ɗaya addinin bai kai ba da duk duniya duhu ne wa'innan guda hudun su ne kan addinin musulunci da suka caɓa daga wajen tabi'ai su kuma suka nashara shi a duniya ga baki ɗaya su ne su ne mazajen su ne mazajen to kaga su imamu maliku duk sun ɓuya kaga da rabi'atul adawiya da imamu maliki maliku bin anas hasan al-basri da rabi'atul adawiya da kusan lokaci ɗaya duk sun tattaɓa lokacin juna da ibrahim bin adahama da maliku bin dinari duk wa'annan sun tattare lokacin sun tattaɓa wa'inda ilimai yadda ya tafi alhamdulillahi an yi amfani da su domin su ne suke zama kamar matsayin annabawan kuma bayan annabi su ne to ashe ana kafa dalili da su kuma a yi komi a tabbatar da su ya dune ya laifi wannan a kansa na fara magana ya ce lastu akhizun bi qawlihi ban yi riko da maganarsa ba wala ba su fi salati alal anbiya'i kullihim babu laifi a yi salati wa annabawa dukansu wa ala gairihim babu laifi a yi salati wa waɗansunsu wa tajja bi hadisi ibnu umara shi kuma sai ya kafa dalili da hadisin abdullahi dan umara shi ya haya bi ne hayan laifi shi kuma wancan abdullahi bin abbas to kaga riwaya biyu dama wannan riwayar na ibn umar ya fi ƙarfi a malikanci domin malikanci sun tafi abdullahi bin umar umar bin al-khattabi sannan anas da saida aisha mafiya yawan hadisan da aka yi yawo da shi gaba ɗaya su ne domin shi maliku bai taɓa fita daga madina ba har ya koma ga allah bai taɓa fita daga madina ba a madina ya rayu a madina aka haife shi a madina ya rayu a madina kuma ya koma ga Allah ko bai fita wani gari ba amma duk sauran sun yawo a duniya sun yawo saboda haka zaka ga shi yana magana imamu darul hijrati imamu malik bin anas kenan yana cewa ya yabi ne hayallin sai ce bai karbi wancan riwayan ba ya fi karban na Umar bin Abdullahi bin Umar wa bima ja'a fi hadisi da abin da yake cikin hadisi ta alimin nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu alaihi sanar sanar wanda manzon Allah yayi na yin salati a gare shi wa fi ai a ciki manzon Allah ya ce wa ala alihi mun fahimci maganar salatin ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a riwayar Abdullah bin Umar yace wa fi ma ja'a fi hadisi ta'limin nabi sallallahu alaihi wasallam yanda manzon Allah yayi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwaji to kaga ai wasu ne alayansa ai ba shi bane kawai shi kadai azwajihi ai ba shi bane shi kadai saboda haka ya halatta a yi salati wa annabi a sa wasu a ciki an gane karatun an gane ya halatta bai halatta ba in ji ibn abbas sai da umar kuma ya ce a ya halatta za a iya yin salati a ce wa ala alihi da alayen annabi muhammad wa zuwajihi da matayen annabi muhammad duk su shiga cikin salatin kun gane to wa gar wajadtu mu'allaqan na sami na gani mu'allaqan wani tabi mu'allaqi an ibn imran al-fasi daga ibn imran al-fasi shine malamin irawan musa bin isa al-maliki wanda an haife shi hijira na da shekara 368 ya rasu hijira na da shekara 430 daidai shi kuma abin da ya gani ruwa an ibn abbas akwai wani ruwaya na abdullahi dan abbas karatu salati ala ghairin nabi an karanta yin salati wanda ba annabi ba kala shi kuma abin da yake wa bihi na qulu shi muka tsaya akan haka kawai a ce Allahu salli ala Muhammadin shikenan kaga wannan mu'allaqun ne walam takun tusta'malu fi ma madha ba a yin aiki da shi bayan da aka wuce ba a yin aiki da sabanin wannan وقرر عبد الرزاق عبد الرزاق شي كما يكاو عن ابي هريره رضي الله عنه شي عبد الرزاق شيني malamin yaman buhari ma ya karɓi hadisi a hannunsa eh shi ne ake cewa musannafu abdulrazak ƙala ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce sallu ala anbiya illahi kaji biyu kenan ku yi salati ma annabawan Allah wa rusulihi da manzanninsa fa innahum ba'athahum kama ba'athani domin su ma an turo su ne kamar yadda aka turo ni inji manzo Allah wannan kaga an sake tabbatar da wancan din kenan qalu sun ce wal asanidu dukkan sanadan an ibnu abbasin na ruwayar abdullahi dan abbasin layyinatu bai da karfi wa salatu fil lisan al arabi salati a harshen larabawa bi ma'ana tarahum wa du'a shine jin kai da addu'a shi yake nufi da salati wa zalika wannan kuwa alal itlaqi akan itlaqi ne duka حتى يمنع منه حديث صحيح أو إجماع wanda yamna aminu wanda ya hani ga dukkan wani hadisi ko sahihi ko ijma'i ya soke shi an san haka wa qala ta'ala ubangiji ya ce huwa allazi yusalli alaikum ubangiji shi yake muku salati wa mala'ikatuhu da mala'ikunsa li yukhrijukum min az-zulumati dan ya fitar da ku daga cikin duhun zulumati ko ya fitar da ku daga cikin duhu ila nuri dan ku koma cikin haske wa kana ubangiji ya kasance bil mu'minina ga mu'minai rahiman mai jin kai ne kaga at-tarahum wa du'a'u tarahumu wa du'a'u kenan salati zai iya za a iya yi wa kowa kenan huwa allazi yusalli alaikum Allah shi yake muku salati bayan kun yi wa mala'ikatu da mala'ikunsa li yukhrijukum dan ya fitar da ku tafa aikin da ake yi a fitar da ku daga cikin duhu zuwa haske to ai aikin da Allah yake yi kenan sunan salati na'am eh haka ne dama ya fi kyau ba ya fi takadimi sunansa ya fi lala kun gane shi ne ƙala sai ban ya ce husnin amwarihim sadaqatan ka riki ka karɓa daga cikin dukiyarsu ya zama sadaka ta ɗan hirhum don ka tsarkake su wata zakihim ka tsarkake su da wannan karban wa salli alaihim kuma kai musu salati inna salataka domin sallolinka salatinka sakanan lahum natsuwa ne a wajensu kaga rahmatan lahum ne wallahu sami'un alim ubangiji shine sami'un sannan kuma alimun babu tashi a nan ula'ika alaihim salawatu min rabbihi wa rahma ba shi ula'ika wayannan alaihim salawatu min rabbihim salatin Allah ne yake zuwa daga ubangiji wa rahmatun kuma da rahama Allah ya taimake mu da ba a tayya shi ɗaya kawai don jiga ta mutane yin salati wa manzala kowane salati za ka iya salatin fati za ka iya komi amma kai kadai ne domin mutum ya ta hiyatu lillahi a zakiyatu lillahi a tsaye ba ta salawatu lillahi assalamu alaika ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ka gani misali anna aljannata haqqun nar haqqun wa anna sa'ata atiyatu la rayba fiha wa anna allaha yabsutu fil quburi duk wanda yana zuwa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ni salatul fati nake karanta a babu damuwa sai dai kuma ba za ka yi jawhara da mutane suna bin kafin aha saboda salati wa manzon Allah babi ne kofa ne buɗaɗɗe wasu ma ba sa yin salatin saboda babu lissi babi an buɗa ne in kai ta hiya dama ana haɗawa da salati to wanda zai iya yin salatin ya buɗa ya yi kuma salatin ba ce maka ce ibrahimiya ba haka ba salatin annabi yawa shi ganin hasbin muhaimin wa'adil waɗi alli ƙadimun na wa'adil baƙi ba وقال له انك القدير قال ايانا انك الوليد ولا يكون غير ما تريد عليك كيف تعرف الطريق وكيف تبلغ ما لا تريد لا تخرجنا سائلين وكيف دعوان بك الاناث عبد الرحمن ومن عليه والرسول والوالدين والتحرير يحدثني خيري والكسر من الوصول بيني كل الإله والعبد هذا مبدي عجبت بين ذلك فإن عالم الشيء ولو قليلا ولا مال ولا داء ولا عمر ولا قوة للعبد ولا وكيل يا وكيل يا وكيل وإن الذين لم تملك أعداء فإن الماء حق الأبيض يا رب في الماء لهم واسروا وهم الذي كاربوا وكسرا اللهم صل على سيدنا محمد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين